Allah mana muwafaka zuwa ga daidai ya ba mu ikon yin komi domin su ya rabbal alamin za mu ci gaba da karatu hadisi na 815 hadisi yana karkashin tarjama Imam al-Bukhari a asalin littafin shine babu jubi safa wal marwa babu jubi safa wal marwa wannan babu zai karantar da mu wajibci na as-sa'yu kai komo tsakankanin safa da marwa cewa kai komo tsakanin safa da marwa a matahiya ta imamul bukhari da matahiya na da yawa daga malamai wajibi ne wasu suna ga rukuni ne wasu ma suna ga sunna ne to kaga in har wajibi ne in mutum ya yi hajji ko umara ba tare da ya yi kai komo tsakanin safa da marwa kenan zai sayi dabba yanka saboda ya bar wajibi daga wajibobi in kuma ga wanda suka tai akan rukuni ne kaga kenan ba shi da haji ko umara ana aisha radiyallahu anha annaha sa'alaha bin ukhtiha urwa bin zubair an qawli allah ta'ala inna safa wal marwa min sha'irillah فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال فوالله ما على أحد جناه جناه ألا يطوف بالصفا والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناطق الطاقية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتهرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله عنها وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها daga uwar mumine Aisha la ƙarin da a gare ta annaha sa'ala bil ukhtiha Urwa bin Zubair dan yar uwarta Asma bintu Abi Bakar shine Urwa bin Zubair bin al-Awwam ya tambaye ta an ƙaunin lahi ta'ala a kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw itamar fala junaha alayhi an yatawafa bihima urwa bin zubair ya tambayi aisha uwar mu'mine Allah ƙara yarda a gare ta wannan ɗaya ne daga cikin baiwa da kuma ni'ima da fadla da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma uwar mu'mine aisha radiyallahu ta'ala anha wanda za ka ga daga ku tabbatattu ɗalibanta ne kamar fuka saba'a dukinsu sukan gurfanawa gaban aisha radiyallahu ta'ala anha kuma in ka ɗauka kenan daga cikin almuksiruna aisha radiyallahu ta'ala anha tana daga cikinsu sannan kuma wanda suke a ƙarani nata duk sun yi ɗalibta wajenta waɗancan ragon muksiruna duk za ka samu sun ji hadisi daga wajenta radiyallahu ta'ala anha haka shi ma urwa yake tambayta sai dai su mata na sahabbai da magabata musamman mata manzana su san kaga duk da uwaye ne na muminai amma wanda za su yi karatu wajen su inda ba muharraman su bane to sukan yin tambaya ne ko su yi karatun tsakanin da akwai shamaki wai za su altumuhunna mata'an fasu alhunna min wara'i hijab amma ba wai malama ba irin yadda misali na yanzu malama za ta shiga tele ko antan ko kuma yanar gizo tana karantarwa tana waɗin maganganu tana kaza wata ma ta yi makeup kuma tana koya addini wannan kuskure ne kuma ba shi ba ne ba tsarin na magabata ko kuma ta kama rihila ta bar garinta ta yi bulaguro ba da mijinta ba ba kuma da ɗanta ba ta ji wancan garin da niyyar ta karantar da addini kaga da ta tsaya ma ita ta yi aiki da nata wannan kin yayi ta kama bulagure bulagure sai dai inda mijinta ne za su yi tahiya wannan kuma daban ko ɗanta ko wani muharramanta Allah ya sa magani inda safa wal marwa ta min sha'irillah lalle safa da marwa suna daga alamomi na addinin Allah fa man hajjal baita duk wanda ya nufaci ɗakin Allah haji ko umara a tamara wanda ya je haji a tamara ko umara fala junaha alaihi babu laihi akan shi an yi tawafa bihima ya yi tawafi ya zagaye ɗakin Allah babu abin da zai cutar da shi don da da akwai kufai wanda akwai gumaka a gurin kai ai manufarka Allah subhanahu wata'ala ne kama wani ya tsawafu bilbaitul atiq saboda haka kai Allah kama biyayya kuma wajibi ka aikata daga wajibobi qala yace fa wallahi ma ala adin shulam ya ce ina ga wallahi babu wani laihi akan wani Allah ya tufa bin safa wa marwa inda bai sa yi tsakanin safar marwa ba tunda Allah ya ce fara junaha kaga raf'ul janah karina ce da take dauke abu daga wajibci zuwa mustahabbanci an ce ba laihi kaga kenan sai fahimci kenan in mutun ya je mai umara ko haji dan bai sa yi tsakanin safa da marwa ba hajjin shi ba matsala ba yayi fida ba umra shi ba matsala ba yayi fida ba saboda mustahabbi ne in yayi yana da lada abinda shi urwa ya fahimta shi yasa yace mata fa wallahi anan gurin kenan rantsuwa nan da zai ba za ka ce mutun da dai ba haka bane yayi kafara kaga aikin ne akan wani abu da istinbati da kuma istihadi na shi qalat aisha tace bi sama kunta yabul ukhti dan yar uwata amma turda wannan abin da ka faɗi wannan aisha tana nufin kenan kuskurantar da waccan magana da ya faɗi cewa ba ka fahimci abin da yake daidai ba shi yasa da ta ce bi isa makunta kaga ba wai a baban bakan magana ba ne shi yasa ma ya ta ce ya bada ukhti ya kai ɗan yar uwata ya ta kira shi kaga da tantifi saboda ɗan yar uwarta ce wanda suke baba daya asuba binta abubakar radiyallahu ta'ala inna hadhihi law kanat kama awwaltaha alayhi inna hadhihi kasan wannan aya law kanat inda a ce kama awwaltaha alayhi kamar yadda ka fassara ta ne akai na cewa tana nuni alal istihbabi kanat to da yanda siyakin aya zai zama la junaha alayhi alla yatatawwafa bihima babu lahi akan shi alla yatatawwafa bihima ba sai ya zagaya su ba ba ya kai ku matsakanin su walakin na unzilat fil ansar sai dai wannan aya an sabkar da ita ne kaga nan sai ta gyara mai fahimtar da yanar siyaƙi inda mustahabanci ne siyaƙin aya ma da ga yadda zai bada walakin na ungula fil ansar sai dai wannan an sabkar da ita ne dangane da mutanen madina kanu qabla an yuslimu da zamanin jahiliya sun kasance yuhilluna suna harrama haji suna harrama limanata ataqiya dan zuwa gurin gumki manata ataqiya wadda aka wuce iyaka da ita allati kanu ya'buduna wadda suke bauta mata inda inda mushallal wajen mushallal mushallal kenan wani guri ne da yake kusa da makka wanda yake da yawan ruwa inda mushallal to anan ne manata take su kuma sai su harrama limanata dan su je su gurin wa manata salatatul ukhra wadda ubangiji subhanahu wataala ambata ta dan tawbihi da kuma nuna musu gazawa da kuma nuna ba bakin komi bace ba wadda sai bauta ma fakana man ahalla sai zamanto duk wanda yayi niyya ya taharrash yana jin kumci da kuma damuwa an ya tufa bis safa wal marwa akan yaje ya dawa fi tsakanin safa da marwa saboda yayi tuno kafin zuwa musulunci gurin nan wanda akwai wani gumki falamma aslamu bayan shigar su musulunci su alu rasulullah sa an zalika sai suka tambayi manzala sallallahu dangane da wannan kalu suka ce ya rasulullah inna kunna nataharraju muna samun damuwa an natufa baina safa wal marwa akan sa yi tsakanin safa da marwa saboda wancan kuhaina wancan gumki wadda da zamanin jahiliya take kusa da safa da marwa waɗannan gumaka an ce daga ciki dai da akwai isafu da kuma na'ila ko asafu da na'ila wasu mutane wanda zamanin jahiliya an ce fajirai ne suka haɗu a kan shiga don tsaurin kai su yi fajirci a cikin ɗakin allah ya ce in kin isa ke malalaciya ce in ka isa kai mara a shiga cikin ka'aba a yi ka fajirci suka aika sai aka shahi su aka mai da su dutse sai aka hudo su waje don mutane su ɗauki izina to kuma amur bin luhayi al-khuzai sai ya nuna musu wannan ai su ne wanda ake kusanta su ana kaza ana kaza a kai sau da haka shi ne kawai sai su suke bauta musu ka gani allah kare mu amin shi yasa kaga ai allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu da allah sanya idanun shi ya nuna mishi amr bin al-khuzai ya jiru kusubahu fi nar jahannam annabi sai ce na ganshi yana jan kayan cikin shi a wutar jahannam li'annahu awwal man sayyaba as-sawa'ib shi ne ma fara kawo gumki jaziratul arab iblis ya mushi wahayi wannan shayatin al-yuna ila ulai ka gani saboda haka iblis ya mushi wahayi cewa ka je ka jidda ka tona guri kaza za ka samu gunki ka dauko ka kira larabawa zuwa ga bautan za su amsa maka ya je shi ne ya zo musu da hubar shi yana zuwa sham yana kasuwanci yana kai kawo sai dinga ga can gurin suna bautan gumaka sai ke ga tun da dai su guri ne da ake turo annabawa ke nuna abin da suke daidai ne kuma yana da kyautanni da ciyarwa da wannan ce sa duk abubuwan da ya kasai suka amsa sau da haka kenan ina kuna na tare da allah tsohon bai na safa wal marwa ba an zalla sai allah sabkar da ina safa wal marwa ta min sha'irin na kusanin cewa safa da marwa wannan alamomi ne daga alamomi na addinin allah kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala shar'anta sumbata hajar al-aswad kamar yadda shar'anta tawafi ga Ka'aba haka kuma wuqufu bi Arafa to su ma wannan sha'ira ce daga sha'ir na addinin Allah guri ne da Allah sa shi alama na bauta ma Allah subhanahu wataala saboda haka kan ku yi dubi da waccan abubuwa din da baya qalat Aisha radiyallahu anha Aisha tace wa qad sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawafa bainahuma hakika manzo Allah sallallahu ya hannanta nan kuma kaka ɗauka kamar da akwai kenan warwara da babu wujub da kuma sanna sanna kenan ta ya shar'anta a sunna kenan sanna ya wajabta ta hanyar mai sunna kenan sannar suna alam sasa ya wajabta a sunna shi kaga a qur'ani abinda aka nuna farajina an ya tawafa bihi ma ma'ana kar ku samu wani damuwa cikin wannan amma aikin manzo Allah sai kuma kuma ya bayyana wajibci الطواف بينهما فليس لآدم أن يترك الطواف بينهما baya halitta ga wani ɗaya ya bar sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan a sa'ayi tsakanin safa da marwa yana daga bayanan da suka zo a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin khudu'a ne manasikakum saboda annabi sallallahu alaihi inda ya jiko umara to yakan yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma asali wadda ta fara yin wannan ke na umu isma'il alaihi salam amma kaga tare da haka takan sabkowa kuma ta zo gurin batsanin masir takan ta zamanto ta zame da ta sabka a kwarin ta yi ɗan gudu gudu to amma tare da haka mata ba a shara'anta musu ba kaga dai wadda ta fara yi mace ce amma kuma mata su ba shara'anta musu gudu ba wannan gudu gudu kenan maza ne aka shara'anta ma wannan
na?
a ba gaba ɗaya ba za mu shi na akwai alama kenan wannan hadithi imam al-bukhari ya maimaita shi a hajji babu ma ya fa'alu fil umra ma ya fa'alu fil hajji da kuma a tafsirin na bakara ina safa al-marwa min sha'irin lana abinda ba a shar'anta musu ba yin sassaka dan gudugudun nan da maza suke eh dan gudugudun da maza suke amma ba bambanci mace da namiji duka sai sun yi wannan su bakwai indu wajibi ne akan mace wajibi ne akan namiji babu ma ja fi sa'i baina safa wal marwa babun da yazo dangane da bayanin sifar sa'i tsakanin safa da marwa sifar sa'i tsakanin safa da marwa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف طواف الأول النبي صلى الله عليه وسلم إذن يزو طوافي طوافي نفرقو من سنن طوافي نفرقو طوافي نفرقو menene matsayin shi khabba talatan yakan yin sassaka su uku khabba talatan yakan yin sassaka su uku yakan yin sassaka su uku yakan yin sassaka su uku a tawaful awwal yace kenan tawafi wanda yake na alqudum wanda an wada asali kuma ya zamanto abin shar'antawa ko da ko wancan sababin ya kau to har yau ne wa masha arba'a kuma yana tahiya a zagaye hudu wa kana yas'a batn al-masil sannan kuma wa kana ya kasance yas'a yakan yin sauri batn al-masil a batn al-masil idza tafa baina safa wal marwa shine wannan alama koriya ko kuma tsanwa in an zo daidai nan kenan sai mutum ya dan daga kafa kuma ya gudu saboda haka kenan gwargwadon inda ummu isma'il da ta zo sai ta zame doguwar rigarta sai kuma ta dan daga kafa da ta ƙetara kwari ɗin kuma shi kenan sai ta kenan saka ta yi tahiya to shi ne aka ce kaga duk da mace ce ta fara yi aka shar'anta to amma kuma su mata wajen tawafin gudun wannan gudu-gudu da ake a uku na harko su mata ba su yi saboda kaga ita mace ta zamanto ta yi gudu ta rarrauda kaga sai zamanto kamar fitina ne da kuma wani a haƙƙinta shi yasa kaga su ba a shar'anta musu haka a wancan bangaren ma sau da addinin musulunci za ka ga da kwai ababe duk da yake kallo a haƙƙi na bangaren mace ko da kuwa abin a ibada ne za ka ga addini yana leƙa wannan kaga saboda duk karewa fitina ya sa sallah dai allah ake bauta ma amma ka ga ba a yarda ba mace ta zama limamiya sannan kuma ba a yarda ba mace ta zamanto sun yi shiga sahun maza gaba sannan ba a raba ta zaman to ta jera da namiji ko da ma daura ne da shi da nisa da nisa kaga duk ba a ramsau da mai kenan karewa daga wannan to shi yasa duk abin da kuma zai baya da in ku har addini ma an nisanta ikhtilafi kaga min babu aula abubuwa waɗanda suke ba na addini ba idza tsafa baina safa wal marwa wannan hadisi ya bayyana mana sifa na dawafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zagaye uku na farko yakan yin gudu-gudu an ce asali shawa sun tattaru a ɓangaren hijiru suka dinga aibanta al'umma musulmi cewa za su zo su duk masassara ta madina ta rawarauta su duk sun shiga ta wani sanarsa sun ce su hudu su ɗaya sannan kuma a karo na farko su zamanto sun ɗanyi wannan gudu-gudu saboda kafiran abin da suka yi niyyar haɗi da kuma kenan sanya gwiwa a nuna musu sabanin abin da suke tunani su da niyyarsu ta sarauna na al'umma ta musulmi su istihza'i sai kuma aka nuna musu babu dama to wannan abin kuma ba a ce ba wancan lokacin an yi ya wuce yanzu babu kafaran qurayshawa kenan an sunnanta shi kamar yadda kaga ba za a ce ba ummu isma'il wancan lokacin ta yi kaza a Allah subhanahu wataala kaddar ta yi wannan kuma ya sanya yin wannan din ya zamanto addini ne wajibi ne باب نقض الهائض المناسك كلها باب تقضي الهائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة باب تقضي الهائض المناسك كلها wannan babi zai bayyana mana hukuncin cewa wadda al'ada ta zo mata bayan ta yi harama da haji taqdil manasika kullaha za ta aiwatar da dukkanin ibada haji illa tawafa bil bait kawai abinda ba za ta yi ba tsawafi za ga ɗakin Allah wai za su ala gairu wudu in bayyana safa wal marwa da kuma in mutum da zai yi sa'ayi ya kai komo tsakanin safa da marwa ba tare da arwalla ba shin sa'ayin shi ya yi ko bai yi ba an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu qala Allah nabi sallallahu alaihi ashabuhu bil hajj annabi sallallahu da sahabbai sun yi harama da haji walaysa ma hadi minhu hadiyin a cikinsu babu wanda ya koro har ya gaira nabi sassawa tsana in ba nan sallallahu alaihi wasallam ba da tsana wanda zai harama da aikin hajji shi kadai mai sunan nau'in hajjin shi wanda ya harama da hajji shi kadai mai sunan nau'in aikin hajjin shi da faradi in kuma ha ya sauya niyyar shi ta hajji ya maida umara shi kuma mi kenan tamattu'i in kuma ya niyya ya ba mai guda biyuwa kenan kirani saboda haka kenan kaga karan farko me suka yi tamattu iho asabu bil haji wala sama adi minhum hadi da ghayra nabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da hadaya sai manzo Allah sallallahu da dalha wa qadima aliyun min al-yaman sayyidina ali shi ma sai gabato daga yaman saboda ya ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji haji wannan yana nuna mana bangaren ibada ta haji babu wani abu da zaka tsaya shagaltar da kai akan sabkiya wajibinka kaga sayyidina ali an tura shi a matsayin wanda yake kenan gwamna a can gurin amma tare da haka da ya ji shi ma yau tattaki ya zo ma'ahu hadiyin tare da shi ya koro hadiyin shi faƙala sai ce halartu bi ma'ahallabi inda bi salasalam na yi harrama da nau'in harrama da manzana salasalam ya yi ba tare da ya san ba menene abin da nan sai harrama kan shi saboda لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله واليوم الآخر sannan kuma wa ta tsaye wata hatalu sannan kuma umarni da aka yi duka baki daidai na da'a shine mai koya mana addini saboda aka niyyar shi niyyar da sai da na ali radiyallahu ta'ala harama shi harama ne fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarci sahabbai an yi ja'alwa umra su warware wancan harama da haji su mai da umra wa yatufu su yi tawafi su yi sa'ayi sun mai ƙasiru wa hillu sai kuma su yi sai sai kuma su kwaɓe hiramunsu su sa kayansu wanda yake na zaman gida su aikata duk abubuwan da ya halitta mai zaman gida ya zama to ya aikata wannan nau'i shi ake ce mata matu'i mutum ya yi harama ya yi umara a wata daga watanni wanda suke na hajji sannan kuma ya warware a ranar takwas ga wata kuma sai ya harama da hajji illa man kana ma'ahul hadi sai dai wanda ya koro hadiya koro hadiya kuma ya hana maka yin tamattu ma dama kenan da hadiyarka to kuma ya hana maka yin tamattu fa qalu lan tiqu ila minan suka ce yanzu zamu warware mi tattaki mu je mina wa zakaru hadina ya faturu mariyan alali alqalamin dayan mi yana dugar da lutfa ma'ana sun fahimci cewa da aka ce a warware kenan warwarewa ta kusanta iyalai da suka ce kenan tun da misali ya umarce su warware kaga kenan suna tare da iyalai mu'amala za ta iya ta zamanto ta gama shi yasa suke mamaki sun fahimci kenan hillu ga baki ɗaya kenan warwarewa duka fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manzo Allah sallallahu ya umarce su da su warware karan farko a babe na ibaha nabi alal istihbab na uku kuma abin da yake wajibi cewa lalle lalle duk wanda bai koro hadaya ba to ya warware fa qala ya nafsa sai ce la yusaqabaltu min amri mastadbartu la yusaqabaltu min amri lalle ni ma da a ce na ga karshen al'amari na mastadbartu na abin da ya wuce ma'ana abin da na umarce ku na warwarewa kinna a karan farko ma hadaitu ni ma da ban koro hadaya ba walau la anna ma'iyal hadaya kuma ba dan tare da ni na koro hadaya ba la halaltu ni ma tabbas da na warware mana inda a ce a yanzu zan fuskanci wata ibada kin zan zo in sake wata haji irin abin da ya wuce na baya to ba shi zan mamaita ba saboda haka da ni ma ba zan koro hadaya ba kaga inda a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare wata haji a gaba kenan da me zai yi tamattu izi shi yasa nafsa sama'ana da a ce abinda na gani a ƙarshe kinnan na daga wahayi da aka min da umarta ta akan in ce muku ku warware harrama ku inda a ce tun farko ma abin ya bujuro mini tun karan farko ma an umarce ni kan wannan to lalle la masu kutul hadiya ni ma da ban koro hadiya ba walau la anna ma'iyal hadiya la halaltu kuma ba dan tuntuni ba na koro hadiya la halaltu da na warware da wannan ne malamai suka fifita suke fifita tamattu'i akan kirani tare da cewa manzo Allah sallallahu kirani yayi suka ce amma abin da ya hane shi yin tamattu'i kenan korawa hadiya sallallahu alaihi wasallam kuma sannan yayi burin shi ma inda a ce hakan zai faru a gaba da tamattu'i ne zai zamanto yayi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya umarci sabon shi su babu yadda za a nafsa sai umarce su face abin da yake fiyayyen abu yawwa kenan shine afdal akan irani duk da akwai sabani dangane da tamattu'i irani ifradi wanne ne wanda yake afdal amma maganganun wanda suka tsaya kan tamattu shine afdal shine kenan kauli wanda yake rajihi sannan kuma qur'ani da kirani da tamattu duka ana kiransu da kenan an kiraye su da sunan tamattu'i ma'ana dukkan wanda zai je ya haji da umra a bulaguro daya ana ce mishi tamattu'i amma tamattu'i na rashin korawa hadaya tamattu'i na warwarewa tamattu'i urfi shine manzo Allah sallallahu ke da ya guri tamattu'i urfi wanda kenan a rufi aka ce tamattu'i kaga wanda mutum zai zo ya umara ya warware to wannan manzo Allah sallallahu shi ya guri kuma shine fiyayye daga cikin waɗancan nau'uka din guda uku shine wanda yake fiyayye kuma shine yayi ma sauki yayi dadi yayi sauki a gare ka saboda duk wasu kuzarukan ka zaka je ka gudanar da su kaga a sauƙaƙe kuma sannan ka zaman to ka rabu da ambargo na zama cikin kenan abin nan saboda haka kenan shine wanda yake yayi sauki duk da su masu fifita wancan zaka ga dalilansu suna da ƙarfi amma dai wannan shine abin da yake afdal wallahi ta'ala alam wa alaikum da tamattu'i da kirani duka mutum zai bayar da hadaya saboda ni'imar da Allah subhanahu wataala ya maka na yin haji da umara a bulaguro daya godiya akan wannan shine kenan mutum sai ya iya din na sau da aka sai yanka dabba zai ba da hadayen shi bayan ya yi waɗa shi ne kenan kaga ayyuka daga ayyuka da mutum zai na ranar goma ga wata ranar goma ga wata shi ne aikin da mutum na yauwa ranar layyaba bayan ya ida a ranar goma ga wata zai je jiwa in ya jiwa zai aski zai yanka sai kuma ya zo ya tawaful ifada inda zai gabatar da wani akan wani inda ba ya gabatar kan jiwa duka wannan babu laifi kowanne ya gabatar a wannan rana ɗin ko jiwa ma ya gabatar duka babu laifi kenan a ranar sai dai abinda mazalarsa sai shine wancan alat tartibi kenan imam al-bukhari ya maimaita a haji babu man ala zaman nabi saka ilali nabi sassa a baya wuce babu tamattu wal qiran wal ifrad bil hajji shi ma wuce babu man labbal hajja wa sammahu wanda ya niyyar hajji ya harama da hajji kuma ya ambata labbaika allahumma hajjan babu umratu tan'im shi ma ya zai zo a gaba a sharika babu littiraki fil hadayi wal budun zai zo a gaba a magazi babu masu ali wa khalid ilal yaman qabla hajjati dan ya nuna maka kafin hajji ne aka tura su tunda kaga sai dana ali daga yaman sai zo ali ta sa babu nahi an tahrim illa ma ta'rafa ibahatuhu hani daga haramci sai abin da ka san haramci shi kaga ai sai suke jin damuwar ya za su dinga yin sa'ayi tsakanin safa da marwa to amma kaga ba a haramtawa ba akai shi yasa kenan sai Allah subhanahu wataala sabkar musu da aya saboda haka baka da damar ka haramta abu matukar ne addini ya halitta ko kuma baka da matsaniya a kai kace ai kaza ba zai ba dole he abinda ya zamanto kana da ilimi a kan shi menene mahallin shahid a nan gurin alaƙar wannan tarjama da kuma hadisi na tarjama da a cikin wannan hadisi ina za mu samu na wannan ba da yake cewa wakil mali min al-yawm wa ma'amati qala ahlan bima ahlan amma alladhi yuzuru ashabu ila anwa ummatan wa yakunu kamar mazara sura isa si yake da sura lali saboda saboda musulmi da hadaya ba shi ne idan ita ma mai haila za ta iya shigowa wannan ita ma za ta iya shiga saboda har ita duka aka yi umarni go har yi ta kai umarni to sai dai kuma hallaukan mu manta da wani abu kenan shi al'imamun zabiri allah cikin shi da rama iftisari ya yi sannan kuma bai kawo tarajimar abuwa ba wannan tarajim da gaba ne yake ɗauko wani bukari a amma shi ba tarajim kawai dai zai kitab sai koro hadisa ya kawo amma yi saɓani shin da kitab ko babu kitab to kaga kuma tarjamar bukari zai iya ya zama asari wani lokacin ma hanyoyin hadisin ca an baro Ka gani to shi yasa wani lokaci za mu dan dinga samun matsalar abin kenan mahallin shahid din an baro shi a can cikin asali ke shi yasa mafi sauƙi kenan mutum dama ce ya dinga bibiyar asalin ne mutum ya dinga bibiyar asalin da an yi baban zuwa kaga za ka kar da ayoyin da asar ɗin da ragowar hadisan duka kuma kamar gobe ne ka ga aƙida to kaga mutum yana taiwon kai kawo yana taiwon abin nan sai kaga kenan an ribaci dama ya insha Allah yawa cike ne kenan in kaga ababe hadisi kamar biyar ne to kaga an maimaita can an maimaita can tun da hadisi ɗaya aka maimaita shi gurare da yawa to zai wadata kawai da kawo shi inda wata maslaha amma kawai su ne tattara to tun da dama bai tarjama babi ba ya dunkule ne da a samu dama har da cewa hadisan da ingantattu ne sannan kuma hadisai ne ya kawo asar na cikin bukari duka babu su ya kama kufi ko kaza duka babu shi yasa kawo kalar sulasa dan salam da muke ta gani yawa gayar ala ta kufi bilbet ka gani yawa ka gani sosai saboda duka a cikin babu ana ya tsalle zuwa yau matarbiya wannan babu zai mana bayanin ana ya tsalle zuwa a wani guri ne a wani mabigire ne ya tsalle zuwa mai hajji zai salla a zuwa yau tarwiya a ranar tarwiya ranar tarwiya shine ranar takwas ga wata na dulhisha an ce me sa kira ranar tarwiya wasu ka ce saboda wahalar ruwa da ke da kwai arafa sukan cika maka a sarkunansu da ruwa su kosar da raƙumansu da ruwa su ɗauki ruwansu na guziri ranar takwas ga wata saboda tsayuwa ta arafa to yanzu kuma kaga kenan matsalar wannan kenan daga baya kuma sai zama turuka ba kaga ni'imar Allah subhanahu wataala da ibadar hajjin waɗancan wanda suka yi da wahala da hajji ta yau da mukayyaba da abin nan da ruwa za a iya samun bambanci da hajji ta wanda suka yi a da a kawa zahir rana guzurin ruwa yin kaza da kuma samu ta yau duk wani da akwai bambanci kenan wahala cikin ibada wahalar da aka sha cikin ibada tana bambanta ladan ibada inda ba inda ba kai ka kirkiro wahala ba inda ba kai ka kirkiro wahala ba idan kai ka samun ma kanka wahala kamar ta abu isra'il inca ka gani amma in dai ba wannan ba kaga in ba kai ka samar ma kanka wacce ibada ce sai aka samu wannan to ana samun ƙarin lada ka gani eh ajruki bi qadari eh nasabiki go nasabiki ne ko au kama kala to kaga kenan ana samun wannan yanzu ga wani misali da wanda zai azumi cikin zafi da wahala da abin da kuma wanda ba wani kaga ai ba ɗaya ba ne ba kaga gwargwadon wahala ana samun wanda ga tsananin zayi ga tsan da kuma wanda cikin sanyi kawai sanyi kare da ni'ima ga kuma yan awoyin ma yan kaɗan kaga ai ba a kwatauzawa ainihin salli zuwa yau mataruya wasu ka ce yau mataruya an kira ta taruya saboda rana ce da aka samu almura'ati tsakanin adam da hawa da aka sauko su a ranar taruya suka hau sai ka ce ke da yawan tarwiya ranar ganin shuna ke na haduwa da shuna wannan duka dai maganganu ne akan wannan wallah ta'ala ala almuhimmu dai ainihin sallar zuwa yawan tarwiya kuma rana ce wadda wanda suke masu tamattu'i kenan da masu ifradi suke harrama na haji tunda shi tuntuni mai irani kaga aita ne cikin ajin sheki ana anas ibn malik radiyallahu anhu sa'alahu rajulun wani mutum ya tambaye shi faƙalar da ya ce a ƙabirni bishen a ƙaltahu an nabi sassan ba labarin abin da ka hankalta ka gano daga manzana sassalam dangane da ajin shi ainihin sallar zuhur wa asir yau matariya ranar tarwiya a ina ya sallar a zuhur da la'asar ƙala bi minan ya ce a zuhur da la'asar ya yi su ne a mina ya yi su ne a mina kuma ƙasar ne ya yi su ne a mina ƙasar ne amma kuma ba haɗa ba tsakankaninsu a kai biminan aminai ƙara bayan sallar asar yau nafar to ranar dawowa daga mina a ina kuma ya sallaci sallar asar kana bil abatahi sai ce abatahi shi ne almuhassab al-muhassab kenan shi yake ce abtah ma'ana guri wanda yake abtah guri wanda yake mai yalwa mai fadi shine guri tsakanin makka da mina wanda yake yayi zaman tawaqarab ila mina thumma qala anas sannan sai anas ya ce if'al kama yaf'al umara'uka amma ka aikata kamar yadda shugabanninka ami umara'uka amiran hajjinka jagororin rukun hajji su kai kawai kai kar kai kawawo sau da haka in sun yi sallah a nan fani'ima in kuma ma ba a nan ba suka yi sallah in to wannan ba nasan ba ne ba kaga wannan ya nuna ba wai wajibi ba ne ba sai mutum ya yi azuhur da al'asar duka a mina amma abin da yake kan mutum zai azuhur abin da ya azuhur la'asar magarba isha asuba a mina in yi so kuma bayan rana ta hutu sai ta yi kuma zuwa arafa wannan ya nuna mahimmancin da'a ga madukun haji sai dai in ya zamanto amirul haji kin naka abubuwan sabo ne yake to nan kuma kaga la tsatare ba kuri ya fi ma sai ta tsare an zo sai ce a gurin kabarin nan fa a zo ana ce amin kuna abin da ayi to kaga nan gurin sai ka musu nasiha kawai ka tsaya ta yi shiga su yi shirman su shigo babu somi yawmi arafa shi yasa kaga tun da yace if'al ma yaf'al umara'uka to haƙƙi ne ga agents din da za ta samar da mai koya a aikin haji ta samar da wanda ya san manasik sannan kuma mai tsoron Allah sannan mai aqida kar a gama alhazai da mutumin da yake bai san manasik ba ko kuma wanda yake dan bid'a saboda akwai wanda suke ubadul qubur wani lokaci sai a jinsi ta tahiya da mutane ana ta addu'o'i ana ta tawassuli ana ta abubuwa a makabartu kaga su je ga baki daya su dawo da alhazai babu lada ko kuma su dinga ba su wasu adadin duka da wasu abubuwan da ma an zalallahu bi amin sultan alhali kuma ga abubuwan da suke shine muhimmi kuma ba su karantar da su ba Allah kare mu saboda haka in ma da wani dan tsubbin ka in zaka sa amir alhaji ya ce ka ce a'a bar ne ga wanda ke abin da daga ba shi can daban yanayin shi amma bangaren hajji a samu masanin aikin hajji kuma mai aƙida mai tauhidi sai zaman to ka sabki amana da yake kanka babu somi yomi arafa sai kuma bayani akan azumin arafa an ummil fadl radiyallahu ta'ala ana daga ummil fadl libabatul kubra qalat tace shakkan nas yawm arafa mutane sun dinga kokon toron arba fi somi na bin sassalam dangane da wannan zana sassalam yana azumi ko bayi tunda kenan an san dai sassalam ya faɗi azumin arfa ana kankare wa mutum zulumin shekarar da ta wuce da ta gabato har wanda yake hajji ko ba ta ce sai ake shakka kan wannan kuma safai suna ga kwarjinin manzana sassalam suna allah allah mutum ko ya zo ya tambaya yanzu ake shakka ba wanda ya zo da ya tambaya ce ya rasu lallaka fa ba atat ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta aika ma manzo Allah sallallahu wani abin sha fa shari ba sai annabi sallallahu alaihi sha wannan madara kaga shikenan an raba gaba eh kawai shikenan ya haka ga gani kale ka kaga waɗannan mata da kuma hikima da kuma abin nan saboda haka kenan sai aka tura wannan ya nuna ilmantarwa a aikace imam al-bukhari ya fitar da shi a sawm amin babu sawmi arafa da kuma ashriba babu shurbin labani shan madara wanda shan madara kaga fitra ne kamar da manzo sassan da ya mulkin madara annabi sallallahu alaihi da ya karba ka ce kenan ka zabi fitra saboda haka kai mulkin kana shan madara alheri alheri shi yasa ma annabi sallallahu alaihi yace kenan ma lam shay'an yaqumu maqamu ta'ami sharab min al-laban ba so abin da matsayin shi yakan tsaya matsayin madara abinci abin sha yace kamar madara kamar nono shi ne kaga aika furhe daga baya da suna ce a dinga ba da bibirin daga baya suka gano sai suke ce a ba da nonon uwa wata shida ake ta sayan kawai suna waka kaga su daga baya suka gane suka dawa eh ka gani sai da kuma sun yi taraba mutane wasu ana ba da nonon shakki wasu abin nan tunda wani ba baka san ba ma daga ina yake tunda dawo da mustaurid ne daga can gurin ina kake da tabbacin shi kaga babu tabbacin shi suke ta sa kawai mutane ba kauna tsakanin uwa da da irin yadda nasara yake kai uwa shi gidan tsahi kawai uwa ya tsahi ɗanta kawai ba ta ringa ba shi wannan ba ta ringa ba shi bibiran shi kuwa yana shan wannan ka gani tana shaho kanshi yana kallanta ƙauna tana shiga tsakaninsu ka gani tausayi yana shiga yana shan nono yana kara habarci ɗauke shi kaga duka shi yasa kaga uwayenmu muna jin su jinin jikinmu ne da abin nan ka gani amma dama kin zo kin bada kawai can da ba ana ba shi wata madara ke kin kada kin tan shaninki kamar na nasaru shine kaga kawai danki ba ya tausayi ba su tausayi babu ana babu abin da ka gani ka gani mm babu shine ka gani wanda duk ya saba ma karantawar addini amma kaga addinin musulunci ya sawa kuma wanda aka ba na yayi kaifin basira da hankali da kwakwalwa ka gani saboda to ka dauki kuma yayi kare mara daga cututtuka eh ka gani yayi kare to me matsala yanzu in ruwa ne za a dauko daga famfo ko daga kaza da ori jabal da da waye duka ciki in ma faro in ma me duka ne ka gama da wancan wanda yake min bai da farsin wa damin labanan khalisan sa'i ghalli sharfi da Allah ya yi za ka kwatanta ba me matsalar shi babu kura ba wani mai kura babu wani abu kawai tacaccen abu tsakani da Allah ba ɗaya ba ne ba ba ɗaya ba ne shi yasa za ka ga yaron da aka ma wannan ya yi lahiya ya yi fasaha ya yi abubuwa ya yi daɗewa ma a duniya fi sobe da fi salasala ba ba a to ila da fi sassan bi sharabin ka gani ba shari ba shi kenan a nan sassan sai sha wannan ya nuna mace ya halitta inda urfi ya bada kama wani abinci ta aika kaga nan gurin ba sai mutu ya tambaya ba to ya ka aje abincin gidan ke ko kaza kenan kana iya karba kawai mace tana dama ta baka abu shi kenan ka karba ba ka ce wani mijinta ne ta sato man shariba wa huwa ibn ala ba'irihi sai kuma babu shurbu fil aqdadi ka sha daga kwano ba wai dole bane kamar ka sha daga wanda bambanci da sha daga bakin sarka an ba da ruwa kwano akwai da zai ce a bari a samu da kwab ne wai ya tsoma a zuba a kwab wai in ka ɗauka ka shaƙin haka ke na iya ya ci a ɗargo duka duka shi ne duka shi ne ana raba mutane da kaunin juna ka gani kana tsantsanin ɗan uwanka sai ka ci abin nan mutum aka ci abu wani bai ya ci ba a dinga raba ma iya abinci ma ga kowa ya san shi ya ce a ce an yi kaza kuma duk da ka tsantsan wani ake kuma ga bala'in cututtuka na tashi hankali suna hayyatar mutane sai ka tarra ɗan ƙauye a baka ruwa a wata ƙwarya dankare da dauɗa wata roba ga tsanan gurin kuma wasu da matsalar komi da wani mikro ka gani duk da ne ba ka sha a wani wani ya amma mu ɗan za a ɗauko ma ita har ta yi wani annaki annaki daga za su sha gasu in za a sha huranin da ya ɗaya ne za a ringa sha da shi saboda zumunci ba za zo kowa da lidda shi saboda zumunci duk da lidda ɗaya ne ake sha ka sha ka meka wa kamayya ka gaki ko ka sha ka meka shi ma kama wannan sha ne ana kewaye ne da lidda ɗaya za a sha
kawai ka ɗauka ka kawo sai da mutane wasu eh dama shi ne matsalai kai duka wani abubuwa ne kawai da an ba sa wani abubuwan da ba wannan dimba ba ba wani matsala ba wani matsala a duka duka abin nan babu tajir bin rawa yau arafa sai kuma tahajir yin gwarshi ma'ana fita da tsoron zafin rana birrawahi ta hanya barin birrawahi ta hiya kenan daga namira zuwa arafa yau arafa kenan mutum ya bar namira zuwa arafa kenan da tsoron zafin rana an ibn umar radiyallahu anhu ma annahu ata yau arafa ibn umar Allah kare da gare shi rana arafa ya zo hina zalatu shams lokacin da rana ta yi zawali ma'ana ta kauce daga tsakiya fasaha inda sararik hajjaj sai ya kwalla kira wajen shigewa ta hajjaj sararik kuwa suka ce haima suka ce a ɗakin da ake ginawa kamar tantin da za a sa kafin haima kamar zai zama kuriya da abin nan kenan da wannan kenan sau da aka shi iya sama da haima in ya so kuma ya ta haima an buga ta ciki sai ya zo fasaha inda sirarikul hajjaj sai kwalla kira wajen koba kafin shiga haima ta hajjaj fa kharaja wa alaihi milhafa mu'asfar hajjaj sai hoto yana da mayafi wanda yake mu'asfara wanda an rina ta kalan masara wanda rini ne na mata launin kaya ne na mata yanzu kamar misali mutum ya sa shadda rose ko na rose kaga sai a dinga ga nau'i ne ne da mata aka sani da irin wannan wannan wanda an rina ta kenan kala wanda yake masara faƙala malaka ya abu abdurrahman sai ce mi ya faru ya abu abdurrahman in ji hajjaj saboda marwan ya gaya mashi kada ya kala fama ibn umar a kan hajji faƙala sai ce an rawa in kunta turidu sunna lalle ka gaggauta tahiyar arafa in har sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kake nihin ka dabbaka kenan yana daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kenan arafa da sauran gurshi zuwa arafa da sauran gwarci wanda yake na rana amma inda mutum zai shi kenan bayan haɗawa ta kafe abin da inda ya samu ya tsaya gwargwadon abin da ya samu kenan falilla alhamdu amma abin da yake sunna ya zamanto ya gaggauta kenan da sauran gwarci qala hadhihi sa'a yace wannan lokaci da ake hutawa qala na'am yace kwarai wannan lokaci shine sunna ka aikata wannan shine sunna ka ganan abdullahi bin umar ya tafi wajen haima ta hajjaji ya halitta malami zai iya tahiya guri na wanda yake shugaba ko gida na wanda yake shugaba don maslaha kaga nan gurin ya zamanto kenan ya aikata abin da yake kenan ya aikata abin da yake sabanin abin da yake amma inda wannan manufa ce ta kokarin samar da maslaha nasiha daidaito wasu abubuwa dukkanin yana halitta نعم يجب أن يوصل أصلا سيبا قال نعم شيء دي قال قال شيء دي baka baka ji man ce milhafa mu asfara kaga sai aka kyale shi ma da wannan munkarin da ya iya ya shi kaga da ibn umar inda wani ne zai zai mai inkari saboda haka sai ya kyale shi ka gani akwai abin da yanzu misali wani da yayi zaka mai magana wani kuma yayi kaga da wahala ka mishi magana wannan wannan shi ne maganar da wani lokaci ɗaya daga cikin malami ya yi a kan waɗansu da suke aikata fasadi wanda kuma ana gashen wuya ne sai ke cewa to ku talaka in mun gaya muku kenan dan kai za a iya gaya maka ne kaza sai wasu kuma suka mata wani juyi wanda yake na daban wanda alhali kaga da koyan da in ka gaya mai ma wal Allah ƙara hallaka ce zai ɗagawa zai ƙara kuma sannan wanda yake da manyan abubuwan da yake aikatawa akwai mahimman wanda ya kamata a hane shi a kansu ka gani aikata wani karami ya shi shi suke na suka kyale shi a kan wannan ka gani? ƙwala na ƙwala sai ce fa'anzir ni hatta a fiye a lara a sai sun ma'afaru shi to jira na haɗin ɗan zuba ruwa a kaina in ɗan watsa ruwa a sannan hoto fanar zala ya sabka hatta karajar hajjaju hana hajjaj ya hoto kaga ibnu umar ya jira shi kale a matsayin ibnu umar da daraja na ibnu umar ka gani amma da yake maslaha suke bi kuma da'a haka wannan ya nuna kenan koda wanda yake fasiki ne shugaba din zai iya zaman za a iya jagorantar da shi kuma an jagorantar da shi a cikin manasik koda fasiki ne inda shi aka sa jagoran kuma shi kenan sai ka bi shi ko abinda ba za ka mai da'a ba akan abinda yake saban Allah ka gani kaga hajjaji fasiki ne safar ne fasara faƙala lahu salim ibn abdullah su magabata ai sunna suke da gaske ba su sunna ce suke saka shi yasa ba su da kaga ne matsalar da hajjaji zubar da jini ne wane ne cin zarafi ne me ba ake shi aqidan ma kanta an ce aqidar shi na nasubi nasubi amma ka tashi aka zo aka samu Anas ibn Malik Anas ibn Malik suka ce ga abin da muke haduwa da shi ka gani muna haduwa da tsanani wahala kisa kaza kaza kaza ya ce isbiru ku dai ku dauki haƙuri isbiru ku dai ku dauki haƙuri ka gani la ya fi ala nasu zamana illa wanda zai ba da bashar bin sami to ni nabi ko sallallahu alaihi wasallam ka gani ya ce isbiru ku dauki haƙuri shine kuma abinda ayar qur'ani take umarnin mu shine abinda bazara su sai ta umarni kuma nan sai ya ba da labari sa talqona ba di asarqana umurun tunkiruna ba na samu ku ga son kai handama da babakere da abubuwan da kuma za ku ringa inkari ku ga addinin ma duk an watsar da shi suka ce fa mata amuru na ya rasulullahi me kake umarta mu ya maki ka gani mu watsar da su mu yi kaza a nan sai ce a a ku dai ku ba su haƙƙin da yake kawo ka gani sannan kuma ku ɗauki haƙuri ɗauka haƙurin ku zai sa tukuncin da za ku samu a tatar kauni alal hawa iya daga abin da zai sa ka samu shan tafkin manzo da sassala ɗauka haƙuri akan cutar wani azzaliman shugabanni saboda dan al'umma mu za su jinin su kiyayu su samu damar yin addininsu in ka tada tashi hankali ka tada fitina to yanzu sai kaga an rasa sallah an rasa ibada an rasa kaza an rasa aminci an rasa nutsuwa raunana sun shiga tsanani marayi sun yawa matan da aka kashe mazajen su sun yawa makiyan mu za su zo su gaje matakin mu su dinga ba mutane abinci suna kawar da su daga addini shi yasa ya ce ai hakuri to amma wannan ba kowa ke fahimta ba ita sunna da kake ga ahlus sunna sune aqallin nas cikin mutane sune yan kadan shi yasa ita sunna nan ba mun dauka bace kawai haka a kasuwa sune yan kadan kuma amin ya rabbal alamin kuma gane ta ka zama lafiya yanzu ka dauki man a shekara ta shidda amul hudaybiyya kaga yadda duk sahabbai abubuwa duk abin da ya rikice ya kuce da rasu amma kawai mutaba shikenan ka huta amma zai ka samu irin yan warahu da ake ce musu komi waɗannan su zagi malamai eh kun ce malamai kar mu nemi yancinmu ku laraba na kuma su ma sun tsaya sun nemi yanci kun ce kan mai kaza kun ce ba zanga-zanga addini kun ce ba kaza addini ku kama na aya ko hadisi mutumin da ya larabci ma ka tsara ka waɗi mishi ya wani shi a ce kawai mutumin da yake tafe kawai ruwai gida kawai jahilai dole ka gani ya takallamu fi umur fi amr al-amma sune za su dinga magana al'amarin da ya shahi al'umma gaba da ya kasa an zama abin da kasa kaga kawai mutum wanda yake ya hoto duk wanda zaka ga ya zagi malamai ka san kawai ba dan gida bane da kirki ka gani jiya wani matashi yana bibiyan shi ma haka a sata wancan wani matashi yana to malamai gwamnatin nan ta ce tana neman malamai za ta nemi shato ba ku zo ba kuna gyada kai kamar na karangare kuna gyada shi hoye tare ma suke da malaman da za a kira kuma yana cewa kuna gyada kai kamar karangare to da Allah ka ci kuma yana malamai kuma yana yi yana maimaita yana yi yana maimaita ka gani yana yi yana maimaita to da Allah ka ci rawan wani shi ma da zaka yana ta ima malamai kun ce kaza miyagun malamai munafikan malamai kaza kaza kaza ka gani to kaga duka wannan mutane suna so malamai su zama ma'asumai suna so malamai su zama ma'asumai ka gani kuma kana dora ma kanka abin da yayi karin ka ce an yi kaza an ba wa malamai kuɗi an yi wa ina amfani shi kaga bai da amfani ko kuma da an samu wani kuskuren malamin yayi abin da kai bai ma daidai ba tare da shi sunna ya bi kawai sai ka zo kai ta zage shi kuma za ka iya rabuwa da malami saboda abin da yake na kuɗi saboda wani abin da yake na filin kaga duka wannan kuskure ne kuma sai dai sa al'umma ta shiga cikin musiba dama wanda ake ga kiman su malaman yan da wasu sarakuna haka to kaga kuma ya zama to su ma kenan za a ci mutuncin su a musu duk abin da za a musu kuma shikenan ya zama to haka duk da wannan baya na kana samun waɗanda kuma su ma a malamai wanda suke zamewa zamewa su yi tabayu ana ce ne bango ya tsage kadangare ke samun wurin shiga kai da malami za ka tallatar da aƙida ka tallatar da makarim da akhlaq ka tallatar da haɗin kai ka tallatar da wajibi sai ka zo kana tallatar da haram kamar wani kabilanci aibanta gari zuwa gari ƙasa zuwa ƙasa ƙasa duka ta Allah ce kaga duk malamin da zai magana ce wai Niger ƙasar Niger da ƙasar Najeriya me matsala mutanen Niger da mutanen na me matsala duk inda kuma aka taru nan da koyi na banza can da koyi na banza koyi na ma da koyi mutanen banza da koyi mutanen kirki ƙasa ba ita zai tsarkake mutum in ka je harami ma da kai ko ina ma ka je duka da kai kasa ba ta tsarkake a mutum saboda haka babu inda za ce dan kaza ka kira ma ka ce dan Najeriya kaza ne wannan abu harami lokacin da sabai ba ne ce ya lal muhajiru ne ce ya lal ansar annabi sallallahu alaihi ce a da'awar jahiliya wa ana baina zaharanikum da'uha fa innaha mutina ina cikin ku ku dinga da aje kana ni dan kaza kaza kai dan kaza kaza ina mutanen mu ina kaza kaga duk wannan kaga malami yana yi lalle sa'atu jihali alimin ce nan gurin ka tattari yana kai naka ka tafiya ka ko saman mabari yake hudu ba in ka ya shiga siya magabata ko abun bari malami yana hudu ba an yi shiga siyasa ya saka kaɓe a wasu ya su tafiya su haka da ake da ka zo kana ga saman mubari malami ya fara kawai ɗaukar abin da ta yi ta yi wani masallaci haka haka magabata su gaskiya in malami ya zame ya sabka daga tabarki to nan sai ka tashi ka kada sai ka tsaye ka kuma sai ka mushi addu'a kuma Allah shi shi to kaga wannan gaskiya kuskure ne kuma da yawa kuma wasu daga matasa ƴan uwa su kuma suka ga wasu manya suna yin su dauka daidai ne dole sai mun faɗaka kawai daidai kowa san yadda take daidai amma irin wannan abubuwan duk ba su gadar da alheri ya su sa Allah ya fushi da mu kuma ba a gyara balla tare da balla ka gani shi dai kabilanci bangaranci kaza haram ne ne kuma ba zai taba zama tawa halaka ba ba zai taba zama halaka ba kuma wasu ma wannan abu yana sa su ma suna jayowa wasu riba hadisai wal hubbul watani min al imani in ji wa ce maka imani wasa ne ka ji wa mutane hubbul watani min al imani ka gani hubbul watani min al imani kai ta abin nan kaga duka me ya jayo da irin wannan abin ne kenan ragowa su ji tsoron Allah kuma shi yake jayowa ana cin mutuncin malamai mun ko ba mu jin daɗi ana sa kamara ana zagin malamai ana cin zarafinsu kaga malamanmu ne ko ya ake to mu ji ana gaya musu ba mu jin daɗi su kuma ya kamata su kare mutuncinsu ba su da wani ɗaukaka da Allah sa suka zama magada annabawa su yi bayani ƙur'ani su yi bayani sunna yaushe ma ka ida bayani kan ƙur'ani da sunna balle mutum ka zo ka kana maganganu na siyasa maganganu siyasa da mutanenta da masu yin mulki da masu yin shi shine tafarki na magabata saboda haka kenan kai kai shi adinka kai kana da babbar siyasa ka ta gyara al'umma ka nuna ma mutane aljanna ka ba su hakuri in suna cikin talauci kai hakuri zaka ba su in ana zalunta su ka ba su hakuri kuma ya kare ne kullum in ka ce bakka son zagi hallau akwai yanda kuma suna son su faɗi gaskiya suna tsoron irin wannan masu zage-zage in ka ce kaza ba kyau sai a zage ka kawai kai ka usuluk tariqal haqqi wala yadurruka qillatu salikin kuma dama zagi da wani kaza me damuwa duk wanda zai zage ka kawai zage kai dai kawai faɗi gaskiyar da kanra ita ce gaskiya kuskuren da kanra kuskure ne kawai ka faɗe shi saboda haka wannan abin da ake kuskure ne kuma da yawa daga matasa lau da ake gadon mana kamar ana koya mana gurɓatacciyar ɗabi'a ce gurɓatacciyar ɗabi'a ce ake koya mana ana ta ƙara ɓata mu misali maimako a koya mana haƙuri da juriya da kaza talaucin nan ba wanda aka rubuto shi annabi sallallahu alaihi wasallam manfaqar akhsha alaikum walakin akhsha an tubsat alaikum dunya banda je muku tsoron talauci kawai abin da nake je muku tsoro kar ma ji shi mu da muku duniya fatatana fasu fiya ku je ku yi ta gasa a cikin ta to su wanda suke zagin malaman laifi ne mai girma zagin malamai taba su kuma taba alama ce daga alamomi na addinin Allah kuma su san yadda zamani ya lalace kai dai ka san dai ba a kasuwa ba ko a kaza ke da na kirkin duk inda zamani dai lalace dai ana nan wannan aya ba ta guguwa ina ma ya fi shalla min ibadi ulama kuma ka san duk lalacewar malami ba za ka taba kwatanta shi alayhi sabi ladina ya alamuna wa ladina la ya alamuna saban ma da ake yi kai ina ma wani abu kai hanyar ma da za ka yi ka gyara da allah ma mutum nawa ne zai bata da allah mutuncin shi zube warwas bai san bayan da zai dawo da darajar tashi kawai ka yi ta kanka in an gaya ma kaza amma ka rinka shinku gaba daya an yi kaza a nan sai ce in mutum ce afsar na faru afsar mutum ce mutane sun baci shine mafi zaman tawa batacin su kenan wannan kuskure ne na bangaren su su kuma malaman da suke wannan tallata siyasa da wasu manufofi su ji tsoron Allah aikin su na tallata sunna ya fi musu akan tallata waɗannan abubuwa na siyasosi yau ka dinga tubka da warwara kuma shi mumini ma ba san shi da tafka da warwara ba yau ka yi wannan magana gobe kai kuma in dai ka ce maganganun siyasa za ka yi ba tsatan makarici ka makai kullum mun barin ka zai zama na tafka da warwara yau ka faɗi wannan goben aka zo ka yi kaza to abin da muke gudu kar a je a dinga ɗauko ma wasu kasuttukan su na baya abin da muke gudu kar a je a yi dinga bankaɗe bankaɗe gaba ɗaya al'amari yau cakule mana kenan wadda a ja mutunci tun da wuri kawai a tsaya a matsaya ƙoro Allah kuma ya mu gane tabbatar da mu akan tafarki wanda yake na dide qala na'am fa anzara ta ufida ala ra'si yace fa anzir jirana ta ufida ala ra'si kuma akhruj fa nazala ta kharaja al-hajjaj fasara sai ta ya fa qala lu salim bin abdullah sai salim bin abdullah ce kana ma abi shi kuma salim yana tare da baban shi ibnu umar sai ce in kunta turidu sunna hajjaj in dai sunna kake ni fa qasul al-khutbah ka kalli mutanen nan ka zama kawai su babu wa abin da ba kawai addini ne in kunta turi da sunna faqsir al khutba in dai sunna kake nufi to faqsir al khutba ka takaita khutba wa ajil al quf kuma ka gaggauta tsayuwa ka gani wa ajil ka ka ka ka ka gajarta ka ka tsawaita al wuquf tsayuwa araba wannan ya nuna kenan dalibi yana iya fatawa ko gwada gaban malamin shi ai kaga salim ɗaya ibn umar amma kaga ga shi gaban baban shi kuma ya zamanto yayi fatawa wanda ya nuna dalibi zai iya yin fatawa gaban malami fajala yanzu ila abdullah shi hajjaji sai yake kalla abdullah ibn umar tunda marwan ya ce me kai saba ne falan mara an zalika abdullah da abdullah ya ga haka kala yace sadaka gaskiya ne salim yayi gaskiya haka haka abu yake fa kana abdul malik barka taba ila al-hajjaj abdul malik ya rubuta ma hajjaj Allah ya khalifa ibn umar fil hajj abdul malik ibn marwan ya ya rubuta mai cewa lalle ya yi koyi da karantarwar ibn umar wanda ya nuna za a iya sa amirul hajji jahili amma sai a sa kuma ya dinga tambayar wani malami in an sa ka amirul hajjin ba ka sani ba ya ka ɗauki wanda kuma shi ya san munasiri ya dai koya maka kada ba mutane abin nan ba insha Allah to mun ƙara lokuta wannan kuma gidi da Allah ƙara mu lada Allah gafarta mana kusakuran mu ubangiji subhanahu wataala da ku ikon yi domin domin sai tabbatar da dugan mu الله سبحانه وتعالى يتبتر معك أن تفرك بنيه يا رب العالمين أنا وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.